بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله دلية أبي الخطاب الكلوذاني رحمة الله عليه وجزاه الله خير wannan shi ne darasinmu na hudu insha Allah muna akan baiti na goma sha hudu kenan cikin jirin da darussa da nake yi daga wannan littafi na daliya ta Abu Khattab al-Kalmadani za mu tashi inda malam yake cewa قالوا فهل تلك الصفات قديمة كالذات قلت كذاك لم تتجددي قالوا فهل لله عندك مشبه قلت المشبه في الجحيم الموصد قالوا فأنت تراه جسما مثلنا قلت المجسم عندنا كالملحد قالوا فهل هو في الأماكن كلها قلت الأماكن لا تحيط بسيدي قالوا أتزعم أن على الأرش استوى قلت الصواب كذاك أخبر سيدي قالوا فما معنى استواه أبلنا فأجبتهم هذا سؤال المعتدي قالوا فهل تصف الإله أبلنا قلت الصفات لذي الجلال السرمدي قالوا فهل تلك الصفات قديمة كالذات قلت كذاك لم تتجددي قالوا فهل لله عندك مشبه قلت المشبه في الجحيم الموصد قالوا فأنت تراه جسما مثلنا قلت المجسم عندنا كالملحد قالوا فهل هو في الأماكن كلها قلت الأماكن لا تحيط بسيدي قالوا أتزعم أن على الأرش استوى قلت الصواب كذاك أخبر سيدي قالوا فما معنى استواه أبن لنا فأجبتهم هذا سؤال المعتدي آه أبو الخطاب مالا الشيخ الألابة الورئ الشيخ الحنابلة أبو الخطاب محفوظ ابن أحمد العراقي الكلوذاني ثم البغدادي تلميذ القاضي أبي يعلى بن الفراء وندرس به بير da goma rahmatullahi alai ya ci gaba da cewa ƙalu fahal tilka sifatu qadimatun shin waɗancan siffofi na Allah dama can can can dama tabbatattu ne akwai su kazzati kamar zati na Allah kultu da ce eh haka abin yake kazaka haka labarin yake lam tatajaddadi wannan siffofin na Allah ba su sabantu ba e dama can haka suke kuma akwai su kuma ba su zama sabbi ba dama can haka dai lamarin yake ya ci gaba da cewa ƙalu fa hallillahi indaka mushbihun shin akwai wani mushbihi da ya tabbatar wa Allah abin da za a kamanta Allah da shi a ce Allah irin kaza ne kultu sai ce a ai al mushabbihu shi wanda yake kamanta Allah ya ce misali sifa ta Allah kaza irin ta kaza ce sifa ta Allah kaza irin ta dan adam ce misali to wanda yake mushabbihi to fil jahimil musadi ai wannan ma yana wuta ina a jahim wannan tantagaran dan bid'a ne wannan yana ci ina a wuta qalu to fa anta tarahu jisman mithlana shin yanzu kana ganin Allah jiki ne yanzu irin mu shin a cewa Allah mujassima a cewa Allah mai jiki shin fa'anta tarahu jisman shin kana ganin Allah yanzu jiki ne irin mu qultu nan ma hina ba da amsa na ce ai al mujassimu indana ai wanda yake mujassim mai siffanta Allah da jiki mai siffan mai kamanta Allah a wajen mu shi ma wannan kal mulhidi shi wannan mulhidi ne mai ƙetare iyaka ne da haka yanzu Allah na da sifat muka ce sifatun da suke al'uliya al'asma al'husna da kuma sifat da suka tabbatar masa mafi kyau sifofi masu kyau da suke cike da kamala kamar yadda muka ji qultu sifatu lidil jalali sarmadi muka ji cewar qultul kamalu li rabbinal mutafarridi so al- Allah ina da hannu misali to amma hannun Allah ba irin hannun ɗan adam ba ne kuma sannan ba za mu ce ba ai abin da ake nufi da hannu shine kyauta ko kaza ko a'a za mu ce eh tabbas Allah na da hannu amma hannun Allah ba irin hannun mu ba ne misali eh ba mu san kaifiya ba ta ya wannan hannun yake ba mu da ilimi akan wannan ba mu san yadda yake ba kuma ba mu iya siffanta shi da haka tabbatar da siffofi baya lizimta kuma a yi attajisi a cewa kuma an siffanta Allah ne da me da jiki a don mun tabbatar ma Allah da hannu da kaza da kaza da kaza da kaza to wannan kuma ithbatu sifat la yastalzimu at-tajsim bai lizimta kuma a ce wai ai ai mun siffanta Allah da jiki a'a inna lillahi yadan inna lillahi wajahan inna lillahi kaza to wannan baya lizimta cewar wai ayyakuna lillahi jisman to da haka wannan bai gwada cewar wai ana nufin Allah na da jiki eh wannan bai nuna Allah yana da jiki to wannan shine abin da malam ke so ya tabbatar anan malam ya ci gaba da cewa qalu فهل هو في الأماكن كلها قلت الأماكن لا تحيط بسيدي أو تنسك فأجبت في العلو مذهب أحمدي قالوا سكتشي فهل هو في الأماكن كلها كي الله أكو إنايكي الله أكو إنايكي kultu na ce a'a al'amakinu su wurare ko ina la tuhitu bi sayyidi as-sayyid huwa Allah baiwa a ce wai Allah yana ko ina wannan abu ne wanda yake ba zai yiwu ba da haka Allah yana sama Allah yana ko ina ne da iliminsa amma Allahu al-arshi stawa amma yana ko'ina da iliminsa ilimin Allah na ko'ina da haka fahal huwa fil amakin kulliha ultul amakin la tuhidu bi sayyidi fa ajabtu fil ulwi madhhabu ahmadi kan wata auta nuska musamman ga ibn al-jawzi a cikin mutum na'am sai ya ce ƙalu suka ce a ta zuumu an alal arshi stawa shi yanzu kana da cewar Allah ya daidaita kan al'arshi a ta zuumu an alal arshi stawa qultu sawabu kadhaka nace eh abin da yake daidai shine haka Allah istawa ala arshihi qultu sawabu kadhaka nace eh haka abin yake qultu sawab qultu sawabu kazaka akhbara sayyidi haka Allah ya ba da labari haka Allah ya tabbatar da wannan haka Allah ya tabbatar da wannan wannan kuma ya tabbata a cikin ayoyi guda bakwai ko kuma mu ce fi ayat a cikin ayoyi fi sab'ati mawaqin a wuri bakwai a wuri bakwai ya tabbatar mu kanshi da wannan الرحمن العرش استوى فقلت الصواب كذاك أخبر سيدي السيد هنا هو الله da haka abin da yake daidai shine dama istawa ba istaula ba ko kamar da cin cikin atufa baka ji bayanin wannan abul khattab ya ci gaba da cewa qalu suka ce fa ma ma'ana istiwa to me ma'ana alistiwa me ma'ana istiwa'i nan da aka ce ai Allahu alal arshi istawa me ma'anar istiwahu abillana kai mana bayani fa ajabtuhum sai na ba su amsa na ce haza su'alul mu'tadi wannan tambaya ce ta wanda ya wuce iyaka wannan al-mu'tadi wala na'tadi aw nu'inul ida fa ajabtuhum hadha su'alul mu'tadi sai na bada amsa da cewa wannan tambaya ce ta wanda yake ya wuce iyaka kace wai ma fa ma ma'ana stiwa abillana ya ka al-mu'tadi shine allazi wanda yake tajawazul hadd yake wuce haddi ya wuce iyaka bai zama ba wai kifa inda amrihi kenan wani haihi to me ya sanya wannan tambaya akan a tambayi kaifa listiwa ta zama ƙetare iyaka ƙetare haddi saboda kaifiya ta siffofin Allah kaifiya ta sifatun layi wannan majuhula ne lana ba musamman da suke kamar yanzu an nuzul annana nu'minu bin nuzul lakin na la na arifu kaifiyatan nuzul ba musamman yake kowa ba za mu zo mu ji wannan anan da aka wani tambaya akan kaifiya ta sifat na Allah to za a ci mishi ban mu san yadda wannan abin yake ba kai falistiwa ba mu sani ba imam malik in ban manta ba da aka tambaye shi kai fastawa imam malik ya ce ai alistiwa ma'lum eh da aka ce istiwa ya wannan ma'lum ne wannan ba matsala bane wal kayfu majhul a ce kuma ta yaya wannan majhul ne ba sani ba wal imanu bihi wajib amma kai imani da wannan wajibi ne wasu'alu anhu bid'a tambaya akan fama ma'ana stiwahu abillana to wannan tambayar bid'a ce fa ajabtuhum hadha su'alul mu'tadi da haka ta zama wannan tambaya ce ta wanda yake tar iyaka tambaya ce ta wanda yake tar iyaka to amsa kuma ta biyu badda wannan kamar da Sheikhul Islam ya bada amsa guda biyu akan wannan to da haka kaifiya ta alastiwa majhula ce wasu an kaifiya bid'a mun san wannan to abu na biyu kuma wanda tambaya akan sifa daga cikin siffofin Allah sai a ce mashi kai fastawa kai mace mashi to kai yanzu kana imani da cewar Allah yana da zati a ko to fa kaifa huwa zato ta ya zatin yake kun ga zai ce yana tabbatar wa Allah na da zati ya dai mai bai san yadda zatin na yake ba ko ta ce to kamar haka ne kuma za ka tabbatar da istiwa baka san shi ma kaifiyar ya yake ba gane ko to wannan shine amsar da za a ba to bar mu ƙara baiti da yace qalu qalun nuzulu fa qultu naqiluhu lana qaumun humu naqalu shari'ata ahmadi wata nuska qaumun tamassukuhum bi shar'i muhammadi qalu suka ce an-nuzul sabka da aka ce Allah na yi a ƙarshen kowane dare ƙultu na ce na ƙilu hulana wanda suka naƙalto mana wannan ƙaumun wasu al'umma ne mutane ne da humu su naƙalu shari'a ta ahmadi su ne suka naƙalto shari'a ta nan muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma ƙaumun tamassukuhum da suka yi riƙo bi shar'i muhammadi qalu nuzulu fa qultu naqiluhu lana qaumun تمسكوا قالوا النزول فقلت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد قالوا سكتي فكيف فكيف نزوله تو يا الله يكي سوكا فأجبتهم هنا باس أمسا نتي لم ينقل التكييف ba a naƙalto ba a rawaito ba yaya yake sauka lam yunqal takayifu li fi musnadi a cikin hadisi ba a nakalto wannan ba ba a san wannan ba e amma an sani cewar Allah yana sauka da haka annuzul din an sani wanda suka nakalto shi qaumun ne tamassukuhum bi shar'i muhammadi ko kuma hum naqalu shari'ati ahmadi da aka tambaye shi game da sifatun nuzul me zaka ce game da ita yace to ai waɗanda suka nakalto wannan dai masha Allah nakalto ta ne an ɗariƙi al'udul ahlul ilmi wa athiqat alladhina naqalu lana hadhihi sifa allati hiya sifatu allati hiya sifatu an-nuzul da haka shi ma nan imani da Allah na sauka wannan wajibi ne wannan amma kaifiyatu nuzulillahi wannan majhula ce da ban masan ya yake sauka ba da haka yace fa kaifa nuzuluhu fa ajabtuhum lam yunqal takyifu fi musnadi to shikenan kana tabbatar mana da cewar Allah yana sauka to ta yaya Allah yake sauka ɗin? To sai malam ya bada amsa akan kaifiyatu nuzulillahi ta'ala lam tunqalli fi musnad. Gade musnadi diga hadifi to ba a nakaltu wannan ba a wani hadifi da yake mai isnadi wanda amintattu suka rawaito kamar yadda suka rawaito cewar Allah yana sauka to amintattun nan ba su rawaito ba ya yake sauka ɗin. Amma athiqat sun nakaltu mana Allah yana sauka ilas sama'id duniya fi thuluthil lailil akhir amma ba a nakaltu ba a rawaito ba kaifiya ta ya Allah yake sauka dan haka muna imani da cewar Allah yana sauka amma muna cewa kaifiya ta ga yanda Allah yake sauka to ba mu san wannan ba la na'rifu kaifiyata an-nuzul ba mu san kaifiya ba da haka malam ya ce wannan ba a nakalto shi ba wannan kenan sai mu tsaya nan sai mu tashi inda yake cewa qalu fa yunzaru bil uyuni abillana fa ajabtu ru'yatuhu liman huwa muhtadi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah